بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن واتشي قبل كراتون دمكي أتكون للتاهي نا على علامة محمد بن صالح الوثيمين مصطلح الحديث Uh, yau muna 29 ga watan jima'a al'akhira hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da 444 wanda ya daidai da 22 ga watan daya miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun karanci bangare na tariku tasnifil hadith uh, au turuku tasnifil hadith ala nau'aini hanyoyin wallaha hadisi ko rubuta hadisi shine kuma malamai suke zancen banda tadwini can mun ga tadwini rubuta hadisi yanzu kuma yanda ake rubuta shi mun ga tasnif usul shine kuma tasnifin da ya kasu kashi haka kashi guda uku sannan kuma muka ga tasnifil furo shi kuma ya kasu kashi guda biyu tasnifi na usul akwai wanda yake wallaha littafi akan ajiza kenan kowane babi sai mai juz sai mai littafin shi daban a keɓance sai gangama kuma ya zama to littafi akwai kuma wanda yake tasnifi akan abuwab sai sanya kowane juz'i ya kumshi hiye da babi guda sai zamanto wannan Uh, shi ma wani nau'i ne na tasnifi kuma ya jeranta su a kan maudu'i maudu'i misali ya yi tartibin shi a kan abuwabil fikir ya yi tartibin shi sannan kuma a kan abuwabil magazi misali ko kuma abin da ya kama da haka to kuma shi wannan misalin shi hanya uh, tafarkin da imamul bukhari da muslim da sauran asabu sunan suka bi mun ga haka suka gangama suka yi kitab suka yi abuwabu kuma kowane abu cikin bangare na kitab za su kawo abuwabu daban-daban sai bangare na uku tasrifu alal masanid kuma shine muka yi bayanin cewa wannan wanda zai walla halitta yi akan masanid zai tattaro hadisin kowane sahabi a bangare guda misali in ya fara da al-khulafa rashidin ya fara da abubakar duk abin da yake da alaka da hadisin da aka rawaito daga abubakar radiyallahu anhu sai ya jero su sannan ya kama ya tsallaka ya zuwa hadisan umar bin khattab haka haya kare ya shiga kuma cikin al'asharatul mubashirin bil janna sannan kuma ya kama daga abajadiya da harafin a a ba kidan duk sunan sahabin da yake fara da a kuma ya zamanto akwai ba bayan tahallau sai fara da shi mun gane ko sai zamanto ya jero duka wannan kowanne wanda yake farawa da wannan sunaye abajadiya su kuma wannan sune ake cewa usuri kuma su ne malamai suke musu take na masadir idan mutum ya tashi binciken wani hadisi to ya zuwa wannan irin littattafai ne yake komawa domin su ne tushe su ne za su ambaci hadisi da isnadi daga inda suka tun daga wanda ya walla halitta yi har zuwa karshen isnadi sai sun kawo shi sannan tasnifi na furu wahiyar lati yankuluha musannifuha min al'usuli ma'zuwatan ila asliha bi ghairi isnad shine kuma wannan wanda za su wallaha irin wannan littattafai na hadisi za su cirato su ne daga hadisai na asali daga cikin jawami da cikin sunan da abin da ya kama da cikin masanid amma kuma za su dangana su yi zuwa wannan littattafai ba tare da ambata isnadi ba walahu turkun aidan kuma shi ma irin wannan halitta irin wannan littattafai a iya da hanyoyi daban-daban na daga cikin su at tasnifu alal abwab su ma mutum ya wannan halitta hi akan babi babi misal bulugul maram ibn al hajar al asqalani na bulugul maram na ibn hajar al asqalani wa umdatul ahkam na abdul ghani al maqdisi التصنيف مرتبا على الحروف مثل الجامع الصغير wanda kuma ya rattaba wannan littafin shi akan haruffa ne shi kuma misali za mu ɗauki aljami'u sagir na imam suyuti ila gairi zalika min at-turuq al-kathira min an-naw'ain hasb ma yarahu ahlu al-hadith aqrab ila tahsilihi wa tahqiqihi na akwai wasu hanyoyi daban wanda kuma bayan wannan nau'i guda biyu na kasancewa yanda wa ma'buta a hadisai malaman hadisai suka ga wannan shine mafi kusa ya zuwa samun ilimin hadisi ko hadisi kuma da kiyaye shi da tabbatar da shi sai malam ya shiga akan al'ummahatu sit manya-manyan littattafai guda shidda na hadisi yutlaqu hadha al-wasfu ala al-usul taliya ummahatu sit kinna ana ambatansu ne akan wannan asloli wanda za su zo sahih bukhari da sahih muslim sunan nasa'i sunan abi daud sunan tirmidhi sunan ibn majah wannan sune ake cewa al-ummahatu sit sahih bukhari هذا الكتاب سماه مؤلفه الجامع الصحيح سيد البخاري imam bukhari ya sanya wa wannan littafin suna aljami'u sahih shi kuma littafi jami' wanda ya tattaro abuwab daiwa ba kitab kitab daiwa abin da ya sha kitabul fiqh kitabul magazi kitab siyar da sauransu imanu nuzur da sauransu kharajahu min 600 alf hadith ya raurayo wannan hadisan da suke cikin wannan littafi ya fitar da shi daga hadisi dubu shidda situmi'a dari shidda dubu dari shidda hadisi mai suna hadisi da mukarrar da wanda ba mukarrar da wanda isnadin su ɗaya ne da wanda ya sha bamban ya rauru su ne a cikin hadisi dubu dari shidda wa ta'iba rahimahullahu fi tanqihihi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya gaji a raurayar da shi a raurayo wannan hadisi ya tsaya ya takaita akan wannan akan abin da ya ambata a cikin sahih jami wa tahzibihi da fi tanqihihi a tsabtatar da shi ko raurayar da shi wa tahzibihi da tsara shi da jera shi wa taharri fi sihhatihi kuma da taka tsantsan absa ingancin shi حتى كان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستخير الله في وضعه har da ya kasance bai ya rubuta wani hadisi a cikin wannan littafi face sai ya yi wanka ya yi raka'a guda biyu ya sallaci raka'a guda biyu kuma ya nemi zaɓin allah maɗaukaki a bisa sanya wannan hadisi cikin wannan littafi ba ku gani saboda tsananin takatsantsa akan rubuta abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda haka ya shar'anta bai ya rubuta wani hadisi sai wanda ya zamanto tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولم يضع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم bai sanya ba wani hadisi a cikin wannan littafi wanda yake da dangane tun daga wanda daga shi har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai abin da ya inganta daga manzala sallallahu alaihi wasallam bi sanadil muttasil da sanadi wanda ya zamanto hadadde gamamme alladhi tawaffara fihi rijaluhu al'adalatu fi rijalihi al'adalatu wad-dabt wanda hadisin da a cikin shi adalci da cikakken harda suka tabbata ta samu game da mazajen da suka rawaito shi shi yasa bayan alkur'ani mai girma to babu wani littafi mafi inganci kamar sahih bukhari saboda shartan da imam bukhari ya gitta akan ambata wani hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallam wa akmal ta'alifu ta'alifahu fi 16 aman ya gama wallaha wannan littafi nashi aljami'u sahih a tsawon zangon shekara goma sha shida na sittata ashar shekara goma sha shida ya iya wallaha wannan littafi ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن مديني وغيرهم فاست... فاستحسنوه وشهدوا له بصحة من قتن بايا إمام أحمد نادقتك المجرى إمام البخاري تسي يحيى بن معين أما سيدي بجرو مسوانا للتاهي المجرانش إدو أكوي تكين المجرانش بجرو مسوانا للتاهي وانا suka kyautatar da shi ce wannan littafi ya yi wa shahidu lahu bi siha kuma suka yi shaida akan ingancin shi da abin da ya ambata wannan to ingantacce ne wa qad talaqahu al-ulama'u bil qabuli fi kulli asr malamai sun karbi wannan littafi a cikin dukkan zamana babu wani malami na musulunci face sai ya karbi wannan littafi din قال الحافظ الذهبي امام الحافظ الذهبي yake fadi huwa ajallu kutub islam na daga cikin mafi girma da daukakan littattafan musulunci wa afdaluha ba'da kitabillahi ta'ala kuma shine mafi cicin littafi bayan littafin Allah madaukaki alkur'ani mai girma wa adadu a hadithihi bil mukarrar 7,397 و300 in man dau kira'a ta mafi ingancin karanta haruffa adadi fara da dama a tahi a ta yi hagun kamar yadda ake karanta kalma ko jumla. sabatun wa tisi'un wa thalathmi'ati basu suna cewa ba'a da saba'ata alaf ko kuma ka ce wa saba'ata alaf kenan dubu bakwai da dari uku da tas'in da bakwai wannan kuma da hadisan da aka kwanko masu domin mun ga imamul bukhari a kan babi ya iya ciccira hadisi guda kashi-kashi ya ambaci wani bangaren da yake magana a kan shi ko kuma ya zamanto ya kawo shi a can wannan babi gaba ɗaya ya kawo shi a wancan babi gaba ɗaya ko kuma ya zamanto hadisin matanin shi ne sai dai isnadin an karrara shi ya samo shi daga wancan ya samo shi daga wancan ya samo shi daga wancan waccan hanya ina ake cewa mukarrar wa bi hadhfil mukarrar idan aka shahi wanda ya kokkoma an samu ithnani wa sutumi'atin wa alf hadith an samu dubu biyu da ɗari shidda da biyu alfa hadith ba alf ba alfa hadith ina hadisi dubu biyu da ɗari shidda da biyu kama harrara zalika alhafiz bin hajar rahimahullah kama yadda imamu hafiz ibn hajar ya tabbatar da wannan al-bukhari wane ne imam al-bukhari wa abu abdullahi muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughirata بن بردزبة الجعفي مولاهم الفارسي الأصل شنو عبد الله أبو عبد الله بابا عبد الله الكنية شتي سنش محمد دا إسماعيل دا إبراهيم دا مغيرة دا بردزبة الجعفي أن قبيل الجعف مولاهم وان زمنتو كما iya ‘yan gidan shi ne suna tare da shi iya kalkashinsu alfarisi al'asul mutumin faris ne na asali iran ta yanzu don da bukhara tana gab da tsakanin iyakar iraq da iran kuma tana wasu yanki ne na iran wuli da bi bukhara fi shawwal sanat 194 an aihi imam bukhari a garinsu bukhara a cikin watan shawwal hijira tana da 194 94 wa mi'a wa nasha'a yatiman fi hijri walidatihi imam bukhari ya rayu ya maraya a ƙalƙashin mahaifiyar hijir abinda yake tsakanin cinya da kirji kenan ana nihin dai a bisa ƙalƙashin kulawa ta mahaifiyar shi da renin shi iya yaro wa bada abin rihilati fi talabil hadithi sanata ashar wa mi'ataini ya fara yawo ga neman ilimin hadisi ga neman tattara hadisi a iya da shekara a shekara hijira tana da ɗari biyu da goma mun gane ko wata shekara nawa kenan shekara goma sha shida da aihuwa ko an aihe shi a hijira tana da ɗari da gomiya tara da hudu shi kuma ya fara yawon tattara neman hadisi a ya shekara hijira tana da ɗari biyu da goma yanar shekara goma sha shida duba mu gani ɗan shekara goma sha shida yake da wannan kuma marayi wanda mahaifin shi ya rasu wata nakala fil biladi li talabil hadith ya cira ta yi zuwa garuruwa domin neman hadisi wa kama fil hijazi sanata sita sinin ya tsaya a yankin hijaz makka su madina da sauran yanki na hijaz tsawon shekara shida wa dakhala shama kuma ya shiga bangare na sham falastin da sauransu da su urdun wa misra da misra wal jazira da jaziratul arab wal basra da basra wal kufa da kufa bagdad da bagdad ka wannan haka yi ta yawo a wannan garuruwa wa kana rahimahullahu gayatun fil hibs ya kasance wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya kai ƙarshe a harda zukira annahu عنه أنه كان ينظر إلى الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة kuma haka nan in ba haka ba irin tattara wannan hadisai ba wai kawai da isnadi kuma da hardace su da tantance su an ambato da gare shi cewa ya kasance iya hardace littahi da kawai kallo guda ya kalla ya karanta abin da ya karanta shi kina ya huce ya hardace shi ya shiga wa kana zahidan wari'an ba'idan an salatin wal umra tune wanda ya zamanto mugushin duniya ne duniya ba ta rude shi ba wari'an mutum ne mai tsantsani mai tsantsani na kokarin kiyaye abin da ya zo abin da ya zamanto na da shubha ko haram ne ba'idan an salatin kuma ya yi nisa game da masu milki domin tana yiwa a iya ribanta shi da wani abu da san kai da san rai wal umara da dai wanda suka zamanto shugabanni ne amirai shuja'an mutum ne ba rago ba gwarzo ne sahiyan mutum ne wani mai kyauta mai tsananin kyauta sahiyi أثنى عليه العلماء في عصره وبعده malamai sun yabe shi a zamanin shi kuma da bayan shi kalal imamu ahmad imamu ahmad ya ce ma akhrajat khurasan mithlu khurasan ba ta taba hudda wani gwarzo ba kamar shi a ilimi da tsoron allah wa kala ibn khuzaima ibn khuzaima na cewa ma tahta adimin sama a'lamu بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل البخاري ما تحت أديم السماء باب وانا أبل بشن سما وان ده imam al-bukhari ilimin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da har da shi babu kamar shi wa kana mujtahidan fil fiqh ya kasance ya kai matsayi na ijtihadi a cikin fiqhu walahu diqqatun ajibatun fi istinbatihi iya da kwarewa dukka abinda za ka yi shi da kware ka tsaya ka tsana ka sa tsanaki ka kware a kan shi da tantance abu a cikin wadda ta mamaki da zaƙulo da huddu hukumce-hukumce daga hadisi shine istinbatu kama tashhadu bi zalika tarajimuhu fi sahihi kama yadda tarjamomin da Imam Bukhari ke a littafin shi sahih na bayanin wannan na shaida akan wannan shine malamai suke cewa fiqhul Bukhari fi tarajumihi fiqhun Imam Bukhari a cikin tarjamomin shi ne توفي رحمه الله في خرطنك إمام البخاري يا رسول رحمه الله وأن رحمه الله تكار تبتا قريش خرطنك بفتح الخاء وسكون الراء وفتح التاء وسكون النون خرطنك نعم قال بلدة على فرسخين من سمرقند gari ne wanda yake tsawon zango farsaki guda biyu daga sarmakanta lailata idul fitr a daren sallar fitri sallar azumi daren sallar azumi sanata 256 bayan ya kare azumi kahin sallah daren sallah ya rasu hijira tana da 256 ستة وخمسين ومئتين عن اثنين وستين عاما أكن إياد شكرا ستين دبيو إلا ثلاثة عشر عشر يوما abin da ya mai saura a shekara 62 kwana 13 kawai wa kar khallafa ilman kathiran fi mu'allafati ya bar ilimi mai yawa a cikin littattafan shi da ya wallaha rahimahullah wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi wa jazahu anil muslimina khairan kuma Allah ya sakauta mai alkhairi daga musulmi na ga sai mu tsaya anan insha Allah mu tashi kan sahih muslim abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk eh malam bai bai bai iyali na'am